wanda ya fitowa da shi shine ke zama mun ji daɗi in ka matsa sai na shan ruwan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a cikin wannan littafi na arrahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya wa ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu shaykh safiur rahman al-mubarak furi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasi na 68 wanda mun yi bayanin cewa lokacin da ƙuraishawa suka daɗa fahimtar cewa duk dabarunsu na sassauci ko yaudarar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba za su yi musu amfani ba abin da ya kamata shine su karbi addinin Allah su yadda da annabcinsa da manzancinsa kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya aiko shi su yadda da alkur'anin da aka bashi maganar Allah to amma tunaninsu bai ba su haka ba sai suka fara tunanin cewa bari su daɗa sassauci su koma wajen annabi su nemi ya bauta wa gumakansu na waɗansu watanni ko kwanaki su ma za su bauta wa allansa na waɗansu watanni ko kwanaki saboda haka sun yi tanazuli kenan shi ma ya yi tanazuli kenan kamar yadda bayani ya tabbata a cikin littafin tarihi rawa ibn isaqa bai sanade ibn isaqa ya ruwaito wannan magana da sanadinsa qala yace itara da rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yatufu bil ka'ba akwai wanda suka bidiro ma annabi yana dawafi ga dakin ka'ba a wancan lokaci bi ma'ana suka sha gabansa suka tsayar da shi suna son su yi magana da shi kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci annabi yakan je ɗakin kaba ya sallah duk da kasancewa akwai gumaka a ciki tunda shi yana sallah wa Allah ne ba wa gumakan ba kuma yakan yi dawafi wa ɗakin kaba saboda dawafin nan yana da asali tunda asalin ɗakin kaba ɗakin Allah ne ba ɗakin gumaka na ainihin hubal ko usaf ko kuma na'ila ba balle sauran ƙananan gumaka saboda haka annabi yakan yi tsabtataccen ɗawafi kamar yadda yake sallah wa Allah tabaraka wata'ala wannan a matsayin kamar bude kofa ne cewa ko ba daɗe ko ba jima musulunci sai ya zo ya mamaye ɗakin kaba kamar yanzu yadda yake musulunci ne yake gudanar da ɗakin kaba gaba daya to waɗannan ko waɗansu mutane daga cikin manyan ƙurai musamman masu shekaru ɗaya tara da eh tara da shi ne yana wani abu suka sha gabansa suka tsare shi saboda manyan mutane ne sai ya tsaya saurare su ya yanke da wafi tunda daman da wafin kana yi wani zai iya tare ka saboda wani abu daban eh da wafi kamar sallah ne bambanci kawai ana magana za ka iya dawafi da ɗan uwanka kuna dawafi kuna taɗi sai dai ba a so ba ko ka amsa waya sai dai ba a so haka ba eh dun ba za a ce dawafin ka ya ba lalace ba ko ya ɓaci amma dai ba haka aka so ba idan kana dawafi ga lakin kaba ai addu'o'i ya kamata ka yi kai ta neman gafara saboda kai ka san kanka idan shekaru sun maka yawa ba mamaki akwai tuwatuwan ba irin tuwatuwan da baka yi ba a rayuwarka ba irin ha'incin da ba haɗa kai da kai aka yi ba musamman ma a ce ka yi aiki a karamar hukuma ko a state ko ma a federal sai da ka gama sassaƙe waje kai ritaya saboda haka ko waɗansu laifuffukan ma to dattawa dai su yi haƙuri mun ɗauko wani ɓangare da ba akwai waɗansu abubuwan ma da ba za ka iya tunawa ba saboda haka in ka zo kana da wafi abin da ya kamata ka yi ta tunawa kenan kana neman gafaran Allah ba wai ka yi ta tade-tade da abokin tafiyanka ba balle kuma a ce ka amsa waya wayan nan kowaye ya kira ka sai ka faɗa wafi ka ɗauka kowaye ya kira ka bari da da jaddadawa kowaye ya kira ka to haka ne don sun katse annabi yana dawafi wannan ba matsala ba ne kuma ku sani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wahalhalun da suke baki da ki da al'ummarsa duk hana ruwa gudun da waɗannan ƙuraishawa suke aiwatarwa domin su toce addinin Allah annabi yana sha'awar su karbi addinin Allah yasa da aka ce ka yi musu mummunan addu'a ya ce a'a ya ce ni Allah bai aiko ni hasabibi ko mai la'antar mutane ba Allah ya aiko ni menene rahmatan lil alamin saboda haka ya aiko ni ne rahama ga talikai ko lokacin da ran annabi ya ɓaci a yakin Uhud lokacin da ya shafa fuskansa ya ga jini an fasa masa goshinsa an karya masa haƙori ya ce yaya Allah zai yi da mutanen da shaddu wajha nabiyihim suka yi rauni wa fiskan annabinsu Allah tabaraka wata'ala ya ce a laisa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun ko Allah ya fe musu ko ya azabtar da su sun yi zalunci daga baya maza Allah ya ce to Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shiryar da mutane na ba su sani bane ba san matsayin ne annabi bane da sun san matsayina ba za su mun haka ba saboda haka karka ji mamaki yadda ake wahalar da annabi ake musguna masa amma duk da haka yana fatan wato su karbi addinin Allah to haka ma mai wa'azi in kana wa'azi mutane suna zagin ka suna aibanta ka kai dai wani lokaci kawai ka dan yi nan naushi haka yawwa ka dan sake bama baman da zaka sake amma dai ka yi fatan yawwa masu wannan hali su gane kuskuren da suke kai so bari abinda ake fata kenan to suwa suka sha gaban annabi yana dawafi ga lakin kaba al-aswad bin al-muttalib bin asad bin abdul uzza akwai wannan al-aswad sannan kuma wal walid bin al-mughira da al-walid bin al-mughira wa umayya bin khalid da umayya dan khalid wal as bin wa'il at-tuhami da al-as bin wa'il kuma a cikinsu ba wanda bai cutar da annabi ba ba wanda bai masa gaba da gaba ba amma da ya gansu suna da shekaru sai ya tsaya wa kanu zawi asnanin fi qaumihim da shi yayi bayani anan yace suna da shekaru shine asnan ma abuta shekaru ne a cikin mutanensu wa qalu da suka tare annabi suka ce ya muhammad ya kai muhammad ko san su ba su kiransa ya rasulullah ko ya nabi allah eh tunda ba su yadda ba suna kiransa da tsagoron sunansa suna son su lallabe shi kuma su ta ya abalkasim ya baban alkasim to anan kai zai suka ce ya muhammad to idan mai shekaru ya kira ka da sunan ka tsagoro wannan ba laifi ba ne yanzu misali na hadu da liman masallacin nan da ya ce kai zubair ya ya gaza kai tsaye a'a ai saboda liman baba ne baban baba ne ma eh shi zai iya tsara sunanka kai zai ya fada to amma ka samu wani sa'anka ko wani yaro ya ce ai ya ce kai zubair ai sai talla maka mari don saboda to ba mamaki na haifi kaman ka eh ina haifi kaman ka ka kira suna na haka ai ba zai yi ba Allah ya kyauta sai dai in yaro karami ne kai wanda bai san gabas ba bai san yamma ba to wannan ka na'am وكانوا ذوي أسنان في قومهم فقالوا يا محمد فكتي كي محمد هلما فكتي ذونا فلنعبد ما تعبد هبا محمد كذوم مبوتا ما أبن دكي بوتا وتعبد ما wato wa ta'budu ma na'bud kai ma ka bauta ma abinda muke bautawa to kun ga maganar dattawa su kai tsaye kawai suka faɗi magana babu wani raraki da kimfida suka ce fanakitari ka na hannuwa an tafi al'amur da mu da kai mu yi tarayya cikin al'amari fa in kana allazi ta abu to khairan mimma nabu idan abin da kake bautawa fi fi alheri daga abin da muke bautawa kunna qad akhadna bi haddina min suka ce to mu ma mun dauki rabon mu tunda idan mun bauta ma ka ai mu ma mun kwafi rabonmu wa in kana ma na'budu khairan mimma tabu idan kuma abinda mu muke bautawa shi yafi alheri daga abinda kake bautawa kunta kad akhadta bi haddika min to kai ma ka kwafi rabonka saboda haka ko lahira aka je za a yi hisabi yawwa kai ka taba mu ma mun taba to za a wanye lafiya وكابن النبي باص أنصى فأنزل الله تعالى فيهم في الله تبارك وتعالى يسوكر دنغني دسوية قل يا أيها الكافرون كتي ياكو كافري لا أعبد ما تعبدون بعضن بوتا ما بين دوكي بوتا وابا الصورة كلها وتصورة قبالها لا أعبد ما تعبدون بعضن بوتا ما بين دوكي بوتا وابا ولا تعبدون ما أعبد ba za ku bauta ma abin da nake bautawa ba wala antum abiduna ma a'bud ku din nan ba kasance masu bauta ma abin da nake bautawa ba sannan kuma ni ba zan bauta ma abin da kuke bautawa ba lakum dinukum waliya din addini na ko addinin ku na gare ku addini na yana gare ni ko ai je ina sa ai babu tilas in dai ba za ku karbi nawa ba to ni ba zan karbi naku ba kowa ya je ina sa amma in annabi ya yadda suka zo suka bauta wa Allah to lokacin da za a bauta wa nasu za su ce annabi ya cika alkawari alhali kuma hatsari ne babba shi yasa a wata ruwaya wa akraja abdu bin humayd abdu bin humayd yana ɗaya daga cikin malaman hadisai waɗanda suka tattara bayanai masu yawa daga ciki akwai tafsiri wa gairuhu an ibn abbasin da waninsa daga abdullahi dan abbas kanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace anna quraikan qalat wata rana quraikawa sun ce law istalamta alihatana la abatna ilaha idan da za ka shafi gumakanmu ka yi musu sassauci ka shafe su domin neman albarka da tabarruki to za mu bauta ma ubangijinka fa anzal Allah shine Allah ya saukar da kul ya ayyuhal kafirun a surata kullaha Allah ya saukar da suran gaba daya wannan yana daga cikin asbabun nuzul malaman hadisai suna bayanin cewa asbabun nuzul ba a cika tsanantawa a shimfiɗa ki isnajinsa akan ilimin matsalahul hadis ɗari bisa ɗari ba saboda yan yaka da yawa waɗanda suke isnadan za ka same su akwai inkita'i a ciki ko mursali ko abin nan ko marasil ne ko kuma munkatayi ne saboda haka shi yasa ake dan daga kafa abinda ake nufi da asbabun nuzul shine the reason of revelation ko kuma dalilin da ya sa ko dalilan da suka sa aka saukar da ayoyi daban-daban idan ka san dalili to za ka fi fahimtar ayan saboda haka wani hukunci ya zo mai kama da wannan sai ka yi kiyasi tunda daman kiyasi yana da rukunai guda hudu daga ciki akwai al'illa shine dalili na faruwan abu wato a samu al'illa za mu ya ce reason ko kuma ainihin condition mai yasa abu kaza ya faru aka yi hukuncin kaza to idan kwatankwacinsa ya faru to kana iya yin kai hukunci a matsayinka na mujtahidi da sauran kiyaye ainihin ka'idodi na usulul fiqh saboda haka shi yasa asbabun nuzul suna da muhimmanci ainihin akwai malaman da suka rubuta littafai dangane da asbabun nuzul suka ware su waje guda kama al-imamu suyuti da al-imamu al-wahidi an-naisaburi da ibnu hajar al-asqalani duk da kasancewa bai kammala ba da sauran malamai na to wannan kenan wa akhraja ibn jarir amma ibn jarir tabari wanda yake ɗaya daga cikin manyan malaman tafsirai na duniya shine ibn jarir tabari ubangiji ta'ala ya sanya albarka a cikin tafsirinsa shi yasa tafsirinsa ya wanzu har zuwa yanzu ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da goma saboda haka in ka ɗebe ɗari uku da goma a cikin dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas ko to zai kasance tafsirinsa yana da shekaru nawa yana da shekara wajen dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu shine haɗaɗɗen littafin tafsirin da ya fi kowanne tsufa a duniya kuma wanda yake cikakke ba tare da matsala ba saboda Allah ta'ala ya riga ya alkawari shi ya saukar da wannan littafi kuma ya ce wa inna lahu lahafizun mu ne masu kare littafin ya sa Allah ya kare littafin da tafsirin gaba daya aka ce wa kullu man ja'a ba da ibn jarir tabari fa huwa ayalun alai duk wani malamin tafsirin duniya sawa'un wanda ya rubuta ne ko wanda yake yin tafsiri inda ya haɗaɗɗe ne to ibnu jariri tabari shine babansa ko kakansa kowaye fa huwa ayalun alai wannan na gutsuro wani tarihi ne tunda an kawo mana ibnu jariri tabari ya sa muka dan yi karin bayani a kansa wa gairuhu wato da waɗansu malaman tafsirai anhu daga abdullahi dan abba radiyallahu anhuma ya ce an na ƙuraikan lalle ƙuraikawa ƙalu sun ce li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tare annabi suka ce ta abudu alihatana sana ka bauta wa gumakanmu na tsawon shekara guda wa na abudu ilahaka sana mu ma mu bauta mu ubangijinka na tsawon shekara guda mun yarjejeniya akan haka saboda haka fitintinun da suke tsakaninmu gaba ɗaya za a magance su fa anzalallah shine Allah ta'ala ya saukar da wannan aya a cikin suratul zumar ya ce kul ka faɗa musu afa ghairallahi ta'muruni ke bani umurni da in bauta masa ko da yake a gaba mai Allah ya ce walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in akarakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin saboda haka ka faɗa musu balillah ka bauta mu Allah shi kadai Allaha shi yasa akwai takadimi anan ma ba gashi an ce kul afa ghairallahi afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun na'am to da tafsiri muke yi sai mu yi bayani tunda na ce ayi lirabi na ga Allah ran ya sun kuya kada ce Allah ran ma yayi lirabi to amma dai a gaba mai aka ce walaqad uhiya ilaika hakika kai an maka wahayi kai baka cikin jahilai sannan kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda suka shuɗe kafin kai ka zo annabawa da manzanni abinda Allah ya ce wa manzo Allah la in asharakta idan ka kuskura kai shirka ka bauta ma wani Allah ko ka hada Allah da wani wajen bauta la yahbatanna amaluka aikin ka rushewa zai yi gaba daya sannan kuma za ka kasance cikin masu asara saboda haka ka bauta wa Allah ke kadai sannan kuma wa kun mina shakirin ka kasance daga cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to kai karka kuskura da wannan karka kuskura ka yadda da wannan eh to saboda manzo Allah shi ana masa wahayi su ko ba a musu wahayi to ai halin su ba zai zama daya ba sun masa tayin shirme ne su ba su san tayin da suka yi wa annabi idan ya karba to ya koma shirka kenan don idan ka hada wa Allah wato bautansa da wani ka hada bautan Allah da wani to Allah zai kyale ka sai ka je lahira sai Allah ya ce ka je wajen wancan nawon ma na baki ya biya ka ana gana shuraka yani fir man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirka abinda Allah ya fala kenan a cikin alhadithul qudusi to don haka dama annabi ba zai yarda da wannan ba ولما هزم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة yayin da Allah ya rusa wannan yarjejeniya yarjejeniya abin dariya eh saboda suna son annabi ya koma shirka yasa aka ce ayyuhal jahilun ya ku jahilai eh bi hadhihi al mufasila al jazima da waɗannan ayoyi da suka yanke lakum dinukum waliyadin lokacin da muke koyon karatu wannan aya tana da wahala ko da yake wannan sura ma bakaran yara ne eh ko mai hadda ne sai ya hankali in ba ya hankali ba sai ya ta dibi-dibi ko ya tsallake aya ɗaya ko ya sake maimaitawa ya za ake kiranta bakaran yara lakum dinukum waliya din yaro karami yana ba shi wahala wajen ambatawa sai dai lakum dinukum waliyad din waliyad din ya fi daɗi don haka kuskura yaro ya haddace haka kafin ya warware yana da wahala saboda waliyad din ya fi daɗi eh lakum dinukum waliya eh dini ne asali to in akwai kunshen nasaba kuma ba a sa alif da lam saboda mudafun ilaihi da mudafun ilaihi guda biyu a cikin larabci ba yiwa sai dai ɗaya koma sifa ɗaya ya zama mudafin ilai akwai wato subordinating kenan na'am to Allah ta'ala ya riga yanke hukunci sai dai fa duk da haka lamtai a ƙuraishun kulla li'ab ƙuraishawa ba su ɗebe tsammani ba ba su ɗebe tsammani ba saboda annabi yana tare da su kullum suna ganinsa to su suna ganin arhamsa suna ganin a hankali dai wata rana zai dan yi sassauci don haka bal yadda alamar yake abda mazidan minat tanazul sai suka bayyana ƙari daga cikin sassauci bi sharti an yajri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da ta'dil suna so da sharadin annabi ya zartar da waɗansu gyare-gyare fi ma ja'a bihi min at-ta'limat cikin abin da ya zo da shi na karantarwa kusan duk idan aka zo ana maganan tauhidi fa babu sassauci yanzu ana fa maganan tauhidi ne mai Allah ya ce masa la in asharakta shi yasa in ka zo fassara ma wato kai ma karan kanka mai fassara sai ka ji wani abu annabi ne fa ake ce masa la in asharakta wannan ta dinna lil mukatab wal mukatab huwa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يخاطبه الله تبارك وتعالى مباشرة Allah yana magana da shi kai tsaye to kaga idan da wani ne ba annabi ba yanzu kaman Usman ne za ka yi abin nan ka ce kai Usman la in asharar wallahi in ka yi kaza sai ka gwada masa ya za saboda shirka tana da hatsari wajen tauhidi da aqida babu wani maganar sassauci yasa kullum waɗanda suke shiga gonan Allah ake rikici da su babu yadda za a Allah ya halittarsa ya tsara abubuwa ka ɗauki haƙƙinsa ka bada wani ko ka ɗauki wani ka sake a cikin haƙƙin Allah wallahi ba zai yi ba ko annabi ne ko manzo ne tunda su ma Allah ne ya halicce su balle mala'iku balle kuma wani dan adam eh balle wani dan adam ai hauka ce ka ce wai ga wani yana rayawa yana kashewa hauka ce ko ka ce ga wani yana azurtawa yana talautarwa hauka ne duk wanda ka ya faɗi haka bai da hankali ne ya kamata idan akwai hukumar da take yawo da ainihin mari da ankwa eh domin kama mahaukata a tattara waɗannan babu yadda za a yi allah da ya halicce ka shi ya halicce ka ka ce wane ne ya halicce ka kuma ma ɗan adam tunda ko mala'ika jibrilu ne kace ya halice ka za ce karya ne za ka ce annabi muhammad ne ya halice ka karya ne shi bai fali haka ba shi bai halici kowa ba halitta haƙƙi ne na allah azurtawa haƙƙi ne na allah talautawa haƙƙi ne na allah kashewa haƙƙi ne na allah abu tahiya ma da yake mawaƙi na larabawan lokaci yakan yi shiririta ya ce shi ya gane yana daga cikin ikon Allah ya ce marar lafiya sai kaga ya daɗe ana masa tsammani zai mutu sai ga yaƙi mutuwa saboda lokacin mutuwansa bai yi ba ya ce lafiyayye kuma sai ka ji an ce maka yanzu yanzu ya bar duniya abin sai ya baka mamaki ya ce daga nan ma za ka gane cewa Allah yana da iko wa fi kulli kai illahu aya tadullu ala annahu wahid to don haka akan maganan tauhidi babu sassauci yasa Allah ce la in akarakta eh akwai lamul qasam akwai in ashartiyya akarakta akwai ta wanda yake na mukhatab wanda yake magana da shi la yahbatanna lamul qasam nun at-tawqid fi'li mudari la yahbatanna amaluka aikin ka rukewa zai yi gaba daya a kawo kaful mukhatab aidan kaful kitab sannan kuma har yanzu ga lamul kasam ga nunu tauki za ka kasance cikin wa alkasirin wanda ya hasara duniya da lahira ya dan wuta ne wannan fa Allah ne yake falawa manzo Allah kar ka yadda da abin da suke fala shirka ne shikenan an riga an gama magana to amma suna son annabi ya caccanza waɗansu ayoyi domin waɗansu ayoyin sun ɗan yi nauyi hakan nan faƙalu suka ce ita bi ƙur'anin gairi haza au badilhu ka zo da wani alƙur'ani ba wannan ba wannan akwai tsanani a ciki au badilhu ko ka canza ki kamar yadda ayan ta zo cikin suratu yuno wa kata Allahu hadha sabila aidan sai Allah ya yanke wannan hanya bi inzali ma yaruddu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaihim da amsan da annabi zai raddi a kansu faƙala ƙul ka faɗa musu ma ya kunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bai san canza abin da ke cikin qur'ani ba karan kaina ni karan kaina in canza ban yi ba ina tabi'u illa ma yuha ilayya ba abin da nake bi sai abin da aka yi wahayin sa zuwa gare ni inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim lalle ni ina jin tsoro idan na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azabar rana mai girma saboda haka ni ba zan canza ba yadda Allah ya bani haka zan fara muku eh to dai ayan ma mai tace walau taqawwala alaina ba'da laqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin ai ba wanda zai iya wa innahu saboda ki qur'ani la taqiratu wa'azi ne daga wajen Allah annabi Muhammad bai isa canza shi ba shi ma haka dole abinda aka bashi haka zai fada bai isa canzawa ba in ka ga an soke hukuncin wata aya to Allah ne hukunci da kansa saboda ma nan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ko kuma sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah ai illa ma sha Allahu illa ma sha Allahu an tansaha min al-ayati aw suwar saboda haka idan ya manta to Allah ya soke kenan sai abinda bakar mata an mata kenan sau na kore uka falatansa ko manan sakmin ayatin aw nunsiha aw ta qira'a aw nunsiha ko muka jinkirta ta ko muka mantar da kai ita na ce bi khairin minha أو مثلها نأتي ايه جوابي نما ما تاي أيكي كينا نعم تو بذي يا النبي چندابا ونبه على واتو عظم خطورة هذا العمل هو إذمي ولا إذمني Allah ta'ala ya fadakar bisa girman wannan aiki wato na isar da saƙon Allah na isar da ayoyi kamar yadda suke bi qawlihi da falinsa a cikin suratul isra wa in kadu lalle waɗannan mutane sun yi kusa la yaftinunaka su fitine ka to yau su zo da wannan gobe su zo da wannan ai fitina ce fitina ce an alladhi awhayna ilayka litaftariya alaina ghaira suna so su fitine ka gabarin abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka domin ka kirkiri wani abu a kanmu wa idan ka bi nasu yayin nan inda har ka karba ka canza ka kirkiro wata magana gare mu da ta ka kalila to za su rike ka maji daɗi to ka kome wa'azi ne ma idan yana kusa da masu mulki mai karantarwa yana kusa da masu mulki sai ya yi a hankali wajen ba da fatawa ba zai ka yi a hankali don wata rana da gangan za a tambaye ka mai mulki wanda a dalilin samiyanka ta yi ja eh zai maka tambaya to kaga akwai lokacin da zai maka tambaya ka ji kaman yaya in ka canza ka shiga uku ka halakar da kanka kawai ka yi kuru ka faɗa masa gaskiya ka ba ki amsa tsakani da Allah saboda wani in ka faɗa masa ƙarya ɗin to ittaka zaka kalila zai rike ka maji daɗi ya ta baka abubuwa ka ce ya alhaji duk barnan da kuke karka da mun ka je kai umra guda ɗaya duk zai wanke barnan nan ko can jini ka yi Allah zai gafarta maka sai ta to umran za mu tafi tare da kai ina addu'a kana mun addu'a a cika maka aljihunka da daloli eh in ka shiga kabari kuma mala'iku ku cika maka likkafaninka da wuta dama haka ne amma shi ma alhajin zai gane cewa baka da gaskiya abinda zai baku mamaki shine kawai lokaci kana zaune sai ka ji wani babban mutum ya bugo maka yana ce Allah ya gata malam tambaya nake da ita to ranka shi dade ranka shi dade ko yiwa excellency me sai ce tambayan sai ce ga malamai nan mu da da malam wane da malam wane muna mun yi musu akan abu kaza sun ce abu kaza ai hukuncinsa kaza ne ce kalla sun makalla ranka shi daɗe ba haka ba ne abinda suka fala ba daidai ba ne a to sun suna kusa da shi suna shan jarmiya da naman kaji kai kana nesa to me zai sa ka ji tsoro a kawai ka fala masa kafin ya karasa an ka fahimci tambayar ka ce ranka shi daɗe yiwa excellency kalla sun makalla ai kaga ko a haka ka tsaya zai ce to kun ji abin da malam ya fala na ma sa abin nan kowa fa yana jin ka eh bayan kuma ya kira maka sunayen malaman da suke wajen a wajen a kasa samun wanda zai faɗa masa gaskiyan al'amari to kai ka faɗa kawai abin ka ai kai ma kai sa'a da aka bugo maka aka ce Allah ya ta mala eh saboda mai yiwa a cikin malaman da suke gaban ka a gaban sa akwai wanda ya fi ka karatu amma bai ji tsoron Allah ba Allah ya kyauta na'am don haka su abin da suke so kenan su jefa ka cikin fitina sannan kuma ka canza abin da muka maka wahayi ka kirkiro karya idan ka zo ka kalila walaula Allah ta'ala ya ce ba domin an sabbatnaka mun tabbatar da dugaduganka ba laqad kitta tarkanu ilaihim an qalila lalle kai kusa ka karkata zuwa gare su don annabi yana son a musu sassauci yana son ya musu sassauci yace to da ka karkata gare su idan a wannan lokaci la azaqana ka wallahi da mun ɗanɗana maka di'fal hayati wa di'fal mamati azaba ninki ninki a duniya da lahira in babu wanda Allah zai bashi annabci da manzanci ya kauce hanya Allah ya kyale shi ba zai yiwu ba shi yasa babu kai ma in Allah ta'ala ya baka wata daraja ko ɗaukaka ka kauce ma hanya to in ka je lahira za ka yi bayani kuli ne Allah ya baka ka ji tsoron Allah ilimi ne Allah ya baka ka ji tsoron Allah sarauta Allah ya baka ka ji tsoron Allah shahara Allah ya baka ka ji tsoron Allah daukaka Allah ya baka saboda wani dalili ka ji tsoron Allah tunda duk ba mai yin su sai Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga annabi ne fa ke magana da shi idan la azaqnaka da'ifal hayati wa da'ifal mamat wallahi a wannan lokaci kana kaucewa Allah ya ce wa manzo Allah za mu ninninka maka azaba a rayuwar duniya da lahira wannan difal hayati wa difal mamat haka yake fassarawa kuma la tajidu laka alaina nasira sannan ko ba za ka samu wani mai taimakon ka ba ba Allah zai zo ya kwace ka wajen Allah to abinda ma walau ta kawwala alaina ba da laqawil waɗannan ayoyi su ma abinda suka faɗa kenan to kun ga na riga an kashe bakin wannan magana to hira ta quraishin quraishawa sun rikice wa tafkiruhum alja ga wani tunani mai karfi da suka zo da shi wa tisaluhum bil yahud suka ce aje a samu yahudawa a nemi dalili a wajen su tunda yahudawa su masu ilimi ne wayayyun mutane ne aje a tambaye su su sun yadda aje a tambayi yahudawa amma me ya kawo wannan kullum Allah ruda su yake yi akwai wani bawan Allah annadaru bin al-haris shi wayayyen mutum ne ya yi yawo a iraki ya yi yawo a kamu ya je yakan zo da takardu a can bayan mun karanta idan annabi ya zo yana karanta ayoyin qur'ani yana taruwa shi kuma sai ya dauko littafin tatsuniya da labarai yana karantawa nan ma sai mutane su taru suna sauraro eh domin su rusa wancan aikinsa kenan to amma kwatsam wata rana sai ya zo ya ce kai ya ce duk wannan hayaniyar da ake yi ya ce ni fa na fahimci muhammadun nan ba matsafi ba ne muhammadun nan ba mawaki ba ne muhammadun nan ba boka ba ne muhammadun nan ba mahaukaci ba ne to mai rage eh wanda yake tada hayaniya idan annabi yana karanta qur'ani don kar aje shine kuma yazo yana ba da kyakkyawan shaida yace ya tashi a gabanmu mun san gaskiyarsa da amanarsa kuma duk waɗannan abubuwan da ake ce ki kaza ne ki kaza ne yace wallahi duk masu hankalin cikin mu sun san garya ne to me ya kamata yasa aka ce shirya ta Allah ce kai baka yi saka shiryar da wanda ka ga dama ba za mu samu bayani nan gaba abu talib ya taimaka ma annabi daga cikin abin da za mu karanta ma nan nan kusa shi sai da ya ware anguwansa ya raba anguwansa da anguwan kafirai mushrikai kuma ya ja hankalin waɗansu wanda su ma mushrikai ne ba su karbi addinin Allah ba suka shigo anguwansa suna adawa da 'yan uwansu mushrikai saboda manzon Allah eh amma lokacin da ya zo zai bar duniya annabi ya yi ya yi shi yasa ya ce Allah ya yi masa alkawarin zai masa sassauci shi kadai ya yi ya yi ya karbi addinin Allah ya ce ba zan karba ba walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula almalamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bi zaka mubina ya ce ba zai karba ba ya ce ai addinin yara ne shi da shekaru kuma tsafai-tsafai bayan ya zo mutuwa ba man a zo ana zagin 'ya'yansa da jikokinsa a ce sai da wato tsoho kawai sai da ga lahira tukuna ya karbe abin nan addini sabon addini kaza kaza kaza kaza kaza to idan da akwai wani a duniya wanda annabi yake so ya karbe addinin Allah da ya karba saboda shirya ta Allah ce ya za sai ga dan malami ya sake hanya sai sai ga dan malami ya yi ridda Allah ya sauwake na'am sun san mu ba mu cika gulmace gulmace ba eh kowa ban abin da yake faruwa kenan eh to yaushe zaka sake karatu ka kama walansu abubuwan da ba su da abin nan gaskiya to lokacin da wannan bawan Allah annadar bin al-harith ya faɗi wannan magana ku zauna abin mamaki duk da waɗannan maganganun da ya faɗa bai musulunta ba har sai da aka je yakin badar aka kama shi hannu da hannu a yakin badar bayan an kama shi ya ce gaskiya shi ba zai musulunta ba su suna daga cikin wayayyun maka su ne wayayyun maka a lokacin a cikin manyan ma wayayye ne baba gidaje ba to to amma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sun taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen yada addinin sa saboda ai gaskiya ne to ga bayani nan azlamat amama al-mushrikin as-subul hanyoyi sun yi duhu a gaban mushrikai ba da fakilihim fi hadhihi al-mufawadat bayan lalacewansu a cikin waɗannan yarjeniyoyi wal musawama da ainihin sassauci wa tanazula da rage ainihin ƙarfin abinda wato matakan da suka ɗauka wa hataru fi ma yafalun suka rikice cikin abin da za su aikata a gaba hatta kama ahadu shayatinihim har aka samu ɗaya daga cikin manyan shaidanunsu annadar bin al-harir shine annadar bin al-harir fa nasahahum qa'ila ya musu nasiha ya fala musu gaskiya yace ya ma shara qurai ya ku taron quraishawa yace wallahi ina rantsuwa da Allah laqad nazala bikum amrun yace wani al'amari ya sauka gare ku ma ataitu lahu bihilatin ba'du yace kun kasa dabaran da za ku yi maganin wannan karkana muhammadun fikun gulaman hadasa ya ce muhammadu a cikinku da yaro ne karami arjakun fikun a cikinku aka haife shi a gabanku aka haife shi amma kuma ya wayi gari shine yardajje a cikinku kun ga ya faɗi gaskiya wa asdaqakum hadisa kuma wajen magana ya fi ku gaskiya wa a'zamakum amana sannan kuma wajen amana ya fi ku girman amana yana da rike amana kun san wannan hatta idza ra'aytum fi sudagaihi akhayba har sai da kuka ga hurhura a ainihin mummuken sa eh dama lokaci hurhura haka ne kamar yadda ga shi ga saje nan gemu da saje na ga wani Allah ma yana mun dariya kai ma kana zuwa kai ma kana zuwa dama inda kana barin saje akwai saje to ta nan hurhuran zai fara bayyana ko gemu eh in kuma gashin kai ne da yake kullum ana rufewa ana sa hula ko ana rawani kafin a ganshi yana da wahala to ka je wajen mai aski ya kankare maka goshi ya kankare maka nan amma duk wanda yake da hurhura kuma yake kankare gemunsa ko yake aske gemunsa to ba shi duk bayan kwana biyu ko bayan kwana uku dole ya kankare in ba haka ba za ga wani abu toyi fari sol ya fito masa an san toyi ko eh irin ciyawan jeji din nan ciyawan da ake jinka da shi a jeji lokacin rani in aka yi gobara in aka yi gobara ciyawan nan ta cinye sama sama take cinyewa tana barin waɗansu abubuwa a ƙasa waɗannan su ake kiran su toyi in baka da takalma mai kyau baka yi saka taka ba ko in ka taka da silifas hu da maka zai yi wannan shi ake kiransa toyi saboda haka duk wanda hurhura ya fara fito masa dama an ce wanda yake yawan aske hurhura ya fara fito masa ya sa ka dubi wani tsohon mai damara wani tsohon nan sanda ko soja ina dai ba tsohon nan sanda a nan sai ka samu kullum masu damara sai sun yi wannan abin nan saboda already abu ya riga ya zama musu damuwa abin da yake so ya fada shine a gabansu aka haifi annabi tun yana yaro har ya yi hurhura amma amintaccen mutum ne yana da gaskiya yana da amana sai dai ya zo da al'amarin da ya fi ƙarfinsu ne wanda su kuma ba su yarda da shi ba to me yasa ba su yarda da shi ba tunda da sun yarda da shi kafin ma ya zamo dattijo duk abin da ya faɗa sun yadda ko rikicin da annabi ya warware a ɗakin ƙaba na tsakanin ƙabilu lokacin yana da shekaru nawa ya warware ai shekarun ba su da yawa bai kai arba'in ba ya warware musu wannan rikici suka yadda yanzu kuma yana da shekara arba'in da wani abu ya zo ya ce abota ma Allah ke kare sun ce ba su yadda ba ai ba yadda za a yi a ce yaro mutum ya tashi yana a faɗin gaskiya sannan daga baya kuma ya koma yana da wahala eh ko da yake wanda ba annabi ba ba manzo ba bai da garanci tunda al'amari yana duba ƙarshe amma in ka duba za ga yaran tanka ba ka so ma a ɗauko labari duk yanzu wani za ka same shi gashi babban ɗan agaji ne a yanzu saboda shekaru da mai amma in ka dubi yaran sai ka samu ɓarawon wake ne a irin gonakan mutane lokacin da wake ya yi zai je kokarawan masara ne eh alamari Allah ya kyauta to amma yanzu tunda mutum ya zamo dattijo kurakuran da kai a can baya ai baka so ka abin nan saboda shekaru ko ba maka wa'azi ba shekaru za su taimaka maka wajen gyara kurakuran baya eh to amma kuma su sai suka ki yarda da annabin bayan ya zamo dattijo bayan ya zamo kwarijo duk abin da ya zo musu da shi sun ji karba to amma dai tunda ya zo musu da qur'ani ne abin ya tada musu hankali shi yasa yace wada'akum bima ja'akum bi an ga wajen ko ya zo muku da abin da ya zo muku da shi kultun kuka ce sahir kuka ce matsafi ne la wallahi ma huwa bi sahir yace wallahi ina rantsuwa da Allah Muhammadu ba matsafi bane ya ce laƙad ra'ayna sahara ya ce mun ga matsafa iri daban-daban wa nafsahum mun ga tofinsu wa aqdahum da kulle-kullensu matsafa iri daban-daban annabi ba matsafi ba ne wa kultun kahin kuka ce boka ne la wallahi ma huwa bi kahin ya ce wallahi ba boka ba ne kada ra'ayna alkahana ya ce mun ga bokaye iri daban-daban wa takhalujahum da cuɗanyansu wa sami'ina saja'ahu kuma mun ji irin maganganunsu waɗanda aljanu suke jefa musu na saja'u yace Muhammadu ba haka yake ba wa qultum sha'ir kuka ce Muhammadu mawaki ne la wallahi ma huwa bi sha'ir yace wallahi Muhammadu ba mawaki bane qad ra'ayna shi'ra yace mun ga waka iri daban-daban wa sami'ina asnafa mun ga dangogin waka kullaha hadha jahu wato dirensa wa raja zahu da raja zimsa haja shine kuka kamar na kuda ko na sauro eh an fi jin kukan sauro ko sauro shine in yazo zaka ji kiwudin nan to yana nufin diri irin na waka shine wannan shine haja abin nan hazaja da kuma raja shine raja takaitacciyar waka yana nufin da doguwar waka da gajeruwar waka wa qultum majnun kuka ce muhammadu mahaukaci ne la wallahi ma huwa bi majnun yace wallahi ba mahaukaci bane yace laqad ra'ayna aljununa yace mun ga hauka fa ma huwa bi khanaki wannan ba shakewan hauka bane wala waswasati sannan kuma ba waswasi ne wato irin na ainihin aljanu ba ko kuma na hauka ba saboda haka ba mahaukaci bane wala takalite kuma ba cuɗanya naka ce takalidi shine dama al'amari kamar yadda za ga mahaukaci ya dama wannan ya dama wannan to shi baya yin haka ya ce ya ma shara ƙurai ya ku taron ƙurai shawa fanzuru fi sha'anikum ya ce ku sake duba al'amarinku eh duk waɗancan maganganun da kuke faɗi ba za ku ci nasara ba ya ce ba za mu ci nasara ba fa innahu wallahi ya ce yadda al'amari yake na rantsuwa da Allah na zalabikum amrun azim al'amari mai girma ya sauka gare ku wannan ya zamo mana karfen kafa wannan faɗaya daga cikinsu ne yake faɗa ya ba da kyakkyawan shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma kuma yana cewa dauki mataki a sake tunani wa ka'annahum lamma ra'aw samuda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da suka ga dogewan annabi fi wajihi kulli tahaddiyat a fiskan fito na fito kowane iri ne suka ce wannan ba zai bar abin da yake yi ba wa rabdihi kullal mugriyat kuma annabi yayi watsi da dukkan abin da zai rudar da ke tunda sun ce ko za su bashi mulki ko daraja ko za su nada ki yace baya bukata za su bashi kudi yace baya bukata wa salabatihi fi kulli marhala da yadda annabi yayi tsayuwan daka a kowane mataki ma'ama kana ya tamatta bihi min asidik kuma duk da haka annabi yana amfani da gaskiyansa wa lafa da kamewansa wa makarimil akla da kyawawan dabi'u kun ga yana daga cikin kamewa baya fitinan su abin da yake addaban waɗansu malamai a yanzu kenan roke-roke kwarai da gaske malamai da limamai roke-roke ana ganin wani mai shadda ke zina shikenan sai a karbi lamban wayansa nan kwana biyu sai ya ce gidansa ba lafiya ko ya tashi ba abin karya ba to me yasa ba za a raina ku ba ai dole a raina ku kuna malamai kuna limamai amma sai roke-roke wanda musulunci ya hana ku roke-roken nan annabi ya riga ya faɗa ya ce la ta hillul mas'ala illa li salatin roƙo bai halatta sai ga mutane guda uku rajulun tahammala hamala fa hallat lahul mas'ala mutumin da ya ɗauki nauyin sulhuntawa a tsakanin waɗansu masu adawa a da ana samun haka za a ga gaki dattijo ne shi yi magana za a saurare shi amma bai da kuɗi to yana son ya sasanta tsakanin wane da wane to zai yi ce to Allah ku taimaka mana domin za mu yi zirga-zirga za mu sayi waɗansu abubuwa wannan ya halatta yi roko sannan na biyu da mutumin da da yana da arziki amma yanzu yawayi gari bai da ko sisi fa hallat lahu al-mas'ala hatta yaji da qiwaman min aishin roko ya halatta gare shi har sai ya samu abin da zai daidaita rayuwarsa saboda da kana da kuɗi yanzu baka da shi to sai kai kyakkyawan tawakkali sai kai kyakkyawan tawakkali amma kaga shi an ce ya halatta yayi roko amma ba yawan roko ba sannan kuma da mutumin da talauci ya make shi wanda a danginsa suna ce kai wannan anya karfa hankalinsa ya kwace karko kwallonsa ta shiriri ce to shi ma ya halatta ya yi roƙo amma ba haka ba annabi ya ce roƙon nan da ake yi haramun ne kuma yana zubar da naman fiska shine yana zubar da mutunci amma abin takaici ne a yanzu ka ga malamai suna roke-roke kuma in ka je ka bincika ya ka samu abin banza ma suke saya abin da ba amfani yake da shi ba ka yi roƙo mana ka sai littafi sai ka samu roƙon da ya fi dubu amma bai da littafi dari wani kuma sai ya ce ai saboda matarsa biyu ne ko uku wai ce ka tara mata kawai don kana allah ramma sai ka tara mata ko kana liman ana zuga ka karamakallahu Allahu sai kai ta tara mata kana tara yaya waye ce ka tara mata da yaya ai ko wajen aure ka sani in ka aure mace dama an ce ka aure tazawwajul waludal waduda matan da zaka nema akwai kauna a tsakani don zaka samu sassauci sannan kuma masu haihuwa sai aka ce kauna ana iya fahimta amma kun san kaunan mata ma akwai yaudara a ciki ko ba ka bane eh yanzu kan malam zaharaddin ka gane komai eh ka gane komai ko ko baka yi saka amsa ba domin kada ta ji ta takura kai idan ka koma gida eh ana iya gane soyayya a tsakani cikin sauki amma kuma haihuwa aka ce sai a dubi yan uwanta da danginta sai dai kuma duk da haka wani lokaci za ka auro 'yar gidan mutumin da yake da 'ya'ya da yawa ko zuriyarsu suna haihuwa da yawa amma ita idan kaddara ya hau kanta to sai ka haƙura da wannan kaddara to maganan ne da muke yi shine ba yadda za a yi ka tara gajiya ma kanka sannan kana malami mai karantarwa ko limami kuma ka zo kana ta addaban mutane ina za ka faɗa musu gaskiya ko kai musu wazi su saurare ka saboda haka yan uwanmu malamai ku ji tsoron Allah yan uwan mu limamai ku ji tsoron Allah wannan roƙe roƙen nan baya da kyau yana zubar muku da mutunci Allah ya kyauta na'am wala fafa annabi yana da kamewa wa makarimul akhlaq sannan kuma ga kyawawan dabi'u wa innaka la'ala khuluqin azim qawiyat shubahatuhum fi kaunihi rasula haqqan saboda haka wannan duk ya tabbatar musu shi manzon Allah ne na gaskiya amma ba za su yi imani ba ne kawai fa qarraru saboda haka sai suka tabbatar suka yanke hukunci an yattasilu bil yahud suka ce aje a samu yahudawa hatta ya ta'akkadu min amrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ba da shaida falamma nasahahum an-nadr bin al-harith bima sabaqa eh yayin da annadar bin al-harith ya musu nasiha ko falima nasahahu saboda suna gani kiman an kwana biyu to zai bi layi eh kuma suna tsoron wannan kallafohuma akar aw akarain suka ce da kai da wani ko da mutane guda biyu mun ɗora muku nauyi tunda ku ne wayayyun cikinmu ku je ku samu yahudawa a madina liyashab ila yahudil madina suka ce masa ya je ya samu yahudawan ya madina ya tambaye su wato bayan an yi wannan shiri ya rushe an yi wancan shiri ya rushe to su karbi musulunci su huta amma ina fa atahum saboda aka ya je ya samu yahudawa wa qala habaruhum malaman yahudawa na madina suka ce saluhu an salatin sai dai su yahudawa fitinannun mutane ne suna da ilimi amma ba ƙananan matsiyata ba ne ba kuma ƙananan mahaƙinta ba ne kun ga maimakon su ba su amsa kai tsaye sai suka ce a ku je ku tambaye shi ku masa tambayoyi guda uku lafiyayyu fa ina akbara in dai ba ku labari fa huwa nabiyyun mursal mun tabbatar muku annabi ne wanda aka aiko wa illa in ko bai ba ku labari ba fa huwa mutaqawwil mai kirkiran magana ne da ya kirkiro magana shine walau taqawwala alaina min taqawwala ya taqawwalu taqawwulan mutaqawwilun mutaqawwala saluhu an fitiya tambaya ta farko ku tambaye ki dangane da samarin nan zahabu fi dahr al-awwal a wancan zamani aka yi su waɗansu samari wanda suka tafi suka shiga duniya ma kana amurhun ya al'amarinsu ya kasance suka ɓace fa inna lahum hadithan ajaba saboda suna da labari na mamaki ku tambaye shi na biyu wasaluhu a radulin tsawa ku tambaye shi akwai wani mutumi da Allah ya bashi baiwa a duniya tsawa mai yawan yawo balaga masharikal ardi wa magaribaha wanda sai da ya je gabashin duniya da yammaci da kafa ya je da abin hawa ya je ku tambaye shi ya ba ku cikakken bayani a kansa ma kana na ba'u menene labarinsa sannan wasaluhu an ruh ma hiya sannan ku tambaye shi dangane da ruhun dan adam rai na dan adam ina rai yake menene rai ya yake a jikin ɗan adam rai yana kai ne ko yana kirji ko yana kafa ko yana baya ina rai yake eh to ku tambaye shi waɗannan tambayoyi guda uku in ya ba ku amsa annabi ne manzo ne in bai ba ku amsa ba to ƙarya yake yi ne suka kamo hanya suka dawo suka zo makka suka ce ai sun zo da eh da tambayoyi lafiyayyu kuma shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh